ashhadu anna muhammad
dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin samai da kasai wanda yake shine al'adalu adalci wanda ya umarni da adalci cikin dukkan komai ya aiko manzanni ya cika manzanci da annabta da fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shugaban masu adalci wanda ya karantar da mutane adalci ya umarce su da aikata adalci cikin duk abin da za su ya isar da sabon Allah bai rage komai ba shine fiyayyen halitta shine wadda ƙasa za ta fara tsagewa don ya fito ranar tashin alkiyama shine wadda za a fara buɗe aljanna lokacin isowarsa kafin kowa ya samu ya isar da saƙon Allah bai rage komai ba ya karantar da sahabbai adalci ya karantar da sahabbai nitsuwa da kwanciyar hankali ya karantar da sahabbai zaman lafiya ya karantar da sahabbai girmama mutane ya karantar da sahabbai girmama manya ya karantar da sahabbai tausayin na ƙasa shine shugaban masu tausayi wanda ya yi koyi da shi ya rabota duniya da lahira wanda ya saba masa ya yi asara duniya da lahira tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da bisa alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudubar tana tunatar da mu ko taken huduban shine adalci shine kashin bayan zaman lafiya saboda da yawa abubuwa suna faruwa amma idan aka samu rashin adalci aka samu rashin kula to sai abubuwa su rincaɓe amma da zaran an tsaya da adalci aka gane gaskiya aka tsaya a kanta aka jajirce aka yi adalci kamar yadda annabi sallallahu alaihi sallam lokacin da wasu aka samu wani ya yi sata aka kawo shi zai yanke masa hannu aka zo ana neman alfarma a yi haƙuri a ƙyale shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu lau anna fatima binta muhammadin sarakat wallahi da fatima yar muhammad za ta yi sata a kawo mun ita laƙaɓa fiye da ha wallahi sai na yanke hannunta wannan shine adalci wannan shine zaman lafiya kuma ginshikin zaman lafiya da haka sama da ƙasa suka dawwama tsira da aminci Allah su tabbata gare shi da bisa alayensa da sahabbansa ya kuwa al'ummar musulmai kowa a cikinmu ya zama wajibi ya zama mai adalci ya zama mai nitsuwa ya zama mai ƙoƙari mai himma wajen tsaye da adalci ko a karan kansa ko a kan ƙannansa ko akan yayunsa ko akan ƴaƴansa ko akan iyalansa ko akan inda yake shugabanci ko akan inda yake kula da shi lallai ne ya ku al'umma musulmai ku sani cewa Allah zai tambaye ku game da adalci kun yi daidai kun yi adalci cikin duk abin da kuke gudanarwa ko ko kun yi sabanin adalci kishiyar adalci ita ce zalunci adalci shine a gane wannan al'amari a ajiye shi a inda ya dace haka muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa mu zamanto masu adalci bayan wannan ya ku jama'ar Gombe gaba daya banda jama'ar university ko kuma tare da jama'ar university da ma mutanen Gombe gaba daya ku sani cewa Allah ya muku ni'ima da baiwa wadda bai yi wa da a wasu garuruwa ba duk wanda ya shigo Gombe ko yake rayuwa a gombe zai ga cewa lalle Allah ya yi wa mutanen garin nan baiwa mafi baiwa da Allah ya yi wa mutanen garin nan shine Allah ya azurta su da limamai da malamai masu tsayawa su faɗi gaskiya a lokacin da suka ga al'umma ta fuskanci bala'i mafi girman baiwa da Allah ya yi wa wannan gari shine Allah ya masa baiwa da limamai da malamai masu yin addu'a don garin ya zauna lafiya garin nan ya zauna lafiya bayan dacewa daga Allah sannan da yawan addu'o'i da malamai suke a wannan garin ne aka wayi gari a 'yan shekarun baya kusa-kusan nan lokacin da jama'a haka kawai za a yi kururuwa ta shaidan sai jama'a su fantsama su watse a rinka watsewa a gari mata da yara da manya a rinka fita ana guduwa lokacin da limamai suka ga al'amarin fa ya zo gombe ma ana irin wannan maganganu aka haɗu aka ce a yi hudu ba a faɗakar da jama'a kuma a yi addu'o'i a kan mimbari Allah da ikonsa aka yi hudu ba limamai suka amsa aka yi faɗakar da jama'a suka shafa wuyansu jini a lokacin da in limami ya yi magana ko malami ya yi magana zuwa ake a kashe shi amma da ke sun san aiki suke na wakilcin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka tsaya suka yi hudubobi har jama'a suka samu nutsuwa aka yi addu'o'i har Allah ya kawo mana sauki amma duk da haka sau da yawa mutane ba sa lura da ayyukan da limamai suke yi suna jira suna fako suna so su ga limami ya yi wata magana wadda suke ganin cewa a fahimtarsu a fahimtarsu wasu suna ganin kamar kuskure ne za ka su hau masa ta social media a faɗi wancan ta can a faɗi wancan saboda ya faɗi gaskiya a nan garin ne limamai a satin da ya wuce suka yi hudu ba saboda an taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasai ga mutane musulmai suna ganin laifin wa'annan limaman wani iyazu billah Allah Allah ya sauke ya ku al'umma musulmai ku sani babu alkhairi cikin rayuwar duniya in za a faɗi kalma ɗaya mummuna akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu alkhairi cikin a zauna ba zama muka zo yi ba duniya ba gurin zama bane duniya gurin mulgawa ne a wuce can ne za a je a zauna alkhairin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi muke ci muna cin alfarmarsa ne har yau ila qiyami sa'a ranar tashin alkiyama har annabawa sai sun ci alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shine zai zo yi ash-shafa'atul uzma shine kawai zai neme ta a gaban Allah yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi shekara dubu da barin duniya sai ga wasu tsageru ko tsagera wai za su taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Gombe inda tutar shehu ta aka kafa ta huwa ya sari garin nan jikokinsa ke mulkin gari a ce za a taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam limamai su yi magana wai a ce ana ganin baikonsu wai ana ta bari ai musu faɗa wai a zo ana intimidating limaman da suka yi magana akan an taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai za su kawo tarzoma wanda ya taɓa mutuncin manzon Allah bai kawo tarzoma ba sai wanda yake faɗa akan haka shine zai kawo tarzoma to da lalacewa ta musulmai a kasa yin mitin don an taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai don limamai sun yi magana a nan yake da bakin mutum a lokacin da limamai suke faɗin gaskiya kun ɗauka taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasa ne wallahi kalma ɗaya da take nuna naƙasu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka yi ta a gari to fishin Allah da wannan garin zai saya ko ba daɗe ko ba jima in ba a tuba an kowa ga Allah aka nemi rahamarsa ba wallahi sai Allah ya sani in ba ku manta ba muna lokacin muna wancan tsohon masallacin a ɗaya daga cikin jihohinmu na north eastern state ɗin nan aka yi wani walagigi da alkur'ani an yi hudu ba a cikin jami'an nan mun faɗi kalmomi a cikin jami'an nan muka ce abun da aka yi wa alkur'ani wannan jihar ta saurari abun da zai biyo baya wallahi har yau jihar ba a nitse mu ma ba ma nitse har yau jihar saboda ne taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taba Allah ne taba fishin Allah ne ana so a jawo fishin Allah ne garin Gombe ya dace a ce da shugabannin Gombe da malamai da limamai da duk wani mai faɗa aji da ɗalibai da maza da mata su nuna damuwarsu da tashin hankalinsu lokacin da aka taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin garin Gombe don kowa wannan yana nuna ana tallan jihar Gombe ne a rusa ta Allah ya kauda albarka a cikinta shine abin da ake yi wani na maganan ko ni ka zo gidana ka ce mun kaza ko ka je gidan wani ka ce masa kaza wai limami ya yi magana ya faɗi gaskiya akan an taɓa mutunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai wasu su ne suke shi suke ganin laifi ba a ganin laifin wanda ya taɓa mutunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine musulmai wanda Hassan ibn Sabir yake cewa fa inna abi wa walidati wa irbi li irbi Muhammadin minkum wiqa'u ku sani cewa babana mahaifiyata da ni kaina wallahi duk zan bada su wajen kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma lokacin da musulmai lalacewa ta kai lalacewa mutane suna tunanin kuɗi da zama dindindin ba za a zauna dindindin ba kowanne ake tunani aiki sana'a kasuwanci sunan su ƙararru ba mu damu da su ba mun sallamar da su in za a taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwar mu ba ta da amfani in za a taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku bayan Allah ku sani kar ku sai da garin ku ya sayi fishin Allah shugabannin garin Gombe ku ɗau mataki akan duk wani wanda yake azzalumi marar kunya marar hankali tsinanne la'ananne wanda yake zai taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata iya ta taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai shiru limamai su yi magana ta ana ganin laifin su wai za su kawo tarzoma wai limamai su ne za su kawo tarzoma kun manta addu'o'in da suka rinka yi a garin nan kun manta a kullum sai mun kira gombe a cikin mumbari sai mun ce Allah saukar da albarka a garin gombe limaman da suka zo walakantattu don kawai an taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi magana maganar su ita ce ne ya fi al'ummar musulmai da duk wani mai ɗaukan magana ya ɗauka ya kai inda duk zai kai akan mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam limamai sun yi gaskiya duk limamin da ya yi magana akan an taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi gaskiya ku sani ya ku bayin Allah ba kowane mutum ne yake fahimtar huduba ba a daina ɗaukar hudubar limamai ana ajiye wasu mutane ana sa musu wai suna ji suna analysis wai suna gano me aka faɗa a hudubar suna gano kuskure suna gano menene ƙarya ne har a musulmai ba kowa cancanta ya saurari huduba ya gane akwai kuskure ko ba kuskure ba sai limamai sai manyan malamai kai har a malamai sai manya manyan malamai masu experience wanda suka san ilimi suka san addinin Allah an wayi gari kawai kowa yana da faɗa aji each and everybody can say whatever he likes if it is something that is related to Islam eh a lokacin da in wani ya ga dama ya ji abin da yake so ya faɗi abin da yake so ba a ga cewa tarzoma ba ne sai addinin musulunci lokacin da mutum zai tsokane shi ya takale shi sannan duk nan ne za a yi ta magana me constitution ya tanada a duba constitution na Najeriya me ya faɗa kan dukkan tsare-tsare na zaman lafiya me constitution hand student handbook na duk university including this our university me suka faɗa ya ku al'umma musulmai musamman muke yi mu gane addinin Allah mu gane tsiraru masu neman tada tarzoma a cikin gari ba limamai ba in limami yayi hudu ba kai musulmai in ba mummunan musulmi bane kar kai da kai wani posting ko ka tsaya kai wani analysis akan abun da ya faɗa ka je ka tambayi malamai wa ga limami wane abun da ya faɗan nan kaza ne in ma ka in ma malaman sun ce ma kuskure ne ba kai ne zaka je ka same shi ko kai posting kana faɗan wata magana ana taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana posting wai don limami ya ce an yi kuskure an yi laifi an yi abun da ba dace ba wai kai kana posting kana cewa wai limamin nan bai yi abun da ya dace ba la ilaha illallah me kuke so a yi a gombe ko sarkin gombe ka taba insha Allah ta'ala ba za mu kyale ka ba kai ko HOD religious studies department ka taba sai mun yi ma magana ba kai daidai ba don ka san don yana leading yana heading department na religion ne ka taba shi even if it is the HOD of the religious department that you can abuna accuse or any word of insultation against him wallahi ba za mu kyale ka amma addinin musulunci shine zai wasa addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san manzon Allah kuwa sallallahu alaihi wasallam hankalin ku ya kwanta ku ci abinci ku koshi ana taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku al'umma musulmai ku sani Gombe ba garin kafirci bane Gombe garin musulunci ne kuma tutar musulunci ne ta kama Gombe wanda yake jin zai taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin yan uwansa in yana jin cewa za su yi a can kuma ko a ina aka yi wallahi sai an ga fishin Allah gurin insha Allah ta'ala ya ku al'umma musulmai a ne da hankali a san me ake yi a san me ake yi muna gaya wa al'umma musulmai muslim umma na university nan Allah ya musu albarka muslim umma ba abun da bata yi ba wajen kwantar da hankalin al'umma kuma tana yi dukkan tsawon shekarun nan al'umma musulmai wannan university alhamdulillah mun samu dacewa muslim umma duk abin da za ta yi ta kwantar da hankali a yi abubuwa ta yi wannan sai wannan tana yi da ba don haka ba ta an samu abubuwa da yawa da ba su kamata ya ku al'umma musulmai lalle ne ku sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanzu muna da bukatar mu san tarihin sa hanzu muna da bukatar mu san shi waye in an taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka da nutsuwa baka da kwanciyar hankali kai a matsayin ka na musulmi a lokacin da aka ce wai don limami ya yi fushi yana magana yana faɗa an taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku je ku ga tarihin yaya manzon Allah yake in yana hudu ba sallallahu alaihi wasallam wanda bai san huduba ba bai san ya ake huduba ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yana huduba gumi yake hadawa idonsa jajaye suke yi fiskarsa fitowa take yi lokacin da yake magana akan dajjal sahabbai suka ce wallahi mun dauka dajjal din ya shigo gonakan Madina ne saboda me irin mu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam the way he talk hanyar da yake magana a lokacin da yake magana saboda haka ya ku al'umma musulmai limamai Allah ya kara musu albarka masu faɗan gaskiya su ƙara tsaya su faɗi gaskiya Allah ya kara musu ƙarfin gwiwa abinda suka yi daidai ya ku al'umma musulmai ku sani kar ku sai fishin Allah da kanku shugabanni a Gombe shugabannin Gombe shugabannin jihar Gombe ku kula ku sani cewa wasu tsirari in ka bibiya karshen ka samu ko ba yan jihar Gombe bane masu irin wayannan karerai masu irin wayannan iskanci yau a ce mai girma bayi kansala ka rubuta takarda kamar na a kofar gate na shigowa university nan ka ce misali an ga bayi kansala yayi fyaɗe dan Allah za mu zauna lafiya cikin university to manzon Allah ne za a rubuta takarda a ce yayi fyaɗe mu kwanta mu yi mu nitsu bayan san sala ya fi karfin kai masa wannan mu kyale ka bayan san sala we not even leave the person that can accuse the bayan san sala so sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke mu nitsu yanzu in ka dini ina magana ina kare bayan san sala yayi an an yi masa abun nan shike na sai ka ce ni nayi kaza nayi kaza manzon Allah to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu fadawansa ne mu zama fadawansa ma wallahi da za mu samu a karbe mu a rubuta mu cikin fadawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu more da mu more wallahi masu fishi da fishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa mu zama masu fishi da fishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu tsayawa su faɗi gaskiya ransu ya ɓaci duk abin da za a yi a yi da su in dai an taɓa mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku sani ya ku al'umma musulmai an sha faɗa akan mimbari ba ta'addanci ake tarewa ba me dalilin ta'addanci dalilin ta'addancin ya kamata ku hana ai da ba don an taɓa mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin ba su yi magana ba kama sai sai ai shiru kai me dalilin yin maganar su ko to common law ma an see common law any person da ya zamanto ya yi wani reaction which is wannan reaction din wanda ake ganin kan bai dace ba but as a result of provocation I, he, he was provocated as a result of that ya yi wani reaction ba za a tsayar masa da hukunci ba because provocating ɗinsa aka yi how can somebody go and accuse the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the noble Prophet sallallahu alaihi wasallam, when somebody is able to write something against the Prophet sallallahu alaihi wasallam, against the personality of the noble Prophet sallallahu alaihi wasallam, sannan misali a yi shiru a zauna a garin Gombe, a nan garin Gombe, kai, me ake nema? Me ake nema? Socewa aiki, bismillah, bismillah. a da hankali a daina taɓa mutuncin limamai har wasu sun samu dama zai karɓi bar interrogate the imam just because sun ce an taɓa mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a da hankali a da hankali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce inda ake tsammani ya wuce inda ake tsammani ku tambayi malamai me hukuncin wanda ya taɓa mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tambayi malamai a ga me malamai suka ce me magabata suka ce duk abin da iskancin da mutum zai ya yi iya kansa iya tsirarun mutane amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sama da shekara dubu rabonsa da duniya a samu marar kunya tsinanniya ta tsaya ta taɓa mutunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kyale ta wai a ce limamai sun yi magana akan haka wai ana ganin latin limamai wai ana tori series of beating cewa wai za a tada tarzoma a gari ƙaryar banza ƙaryar wofi kun sani aka aka zama gari aka kama gari wanda suka gwagwarmaya su mu mayar suka kama garin nan shehu usman bin fadiyo gwagwarmaya da yi aka kama garin gombe mu yanzu mun wayi gari muna cikin daɗi kawai a garin gombe wai mu ne za mu ta zai tarzoma tituna ko ina ya ku al'umma musulmai a tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan aikin da aka yi a garin gombe ya Allah karka kama mu da abun da ya faru ya Allah ka yi mana rahama ya Allah ka ji tausayin mu ya Allah ba mu yarda da wannan abun ba ya Allah ba mu goyon bayan wannan abun ya Allah ba mu yarda da wannan abun ba ya Allah ba ma son wannan abun ba mu yarda da wannan abun ba ya Allah ya Allah karka kama mu ya Allah karka so kama da musiba a garin Gombe ya Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi komai a gurin mu ya Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi komai a gurin mu ya fi komai a gurin mu ya fi komai ya Allah mun yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi rayuwar mu ya Allah ka tausaya mana ya Allah karka kama mu da abin da wa'annan wawaye suka aikata ya Allah karka kama mu da shi ya Allah ka kare mu ka kare limamai mu ka kare malaman mu ka kare manyan manyan shugabannin mu ka kare shugabannin mu wanda suka yi wannan abu dukkan masu hukunci akan wannan al'amari su yi hukuncin da ya dace cikin gaggawa bisa adalci in musulmi ne ma yi wannan a yi masa hukuncin da ya dace bisa adalci abinda muke bukata kawai adalci ba inda muke zuwa mu goyi bayan wani musulmi in yi laifi musulmin umma a university ba ta taɓa yin wannan saboda haka a yi adalci a yi abin da ya dace a yi abin da ya dace kar a bar mutane su ɗau doka a hannunsu ya ku al'umma musulmai ku jira ku ga abin da ya dace Allah subhanahu wataala ya sa a gane ai abin da ya dace bayan wannan Allah subhanahu wataala ya jarrabe mu da rasuwar dattijo bawan Allah baban mu a wannan guri mai share wannan masallaci tun muna tsohon masallacin can shine wanda yake sharewa ya tsaftace ya gyara masallacin shi kadai za ga students wasu ma yayi jika da su suna kwance sai zo ya yi wa mutum sallama ya tashi ya koma wancan gefen shi ya share gurin ya gyara kafet din masallacin nan shi kadai lokacin da yake yawan aikinsa a masallacin nan aikinsa a university nan shara ne finally management na university suka ce sun yi deploying ɗinsa kawai an kawai ya dawo masallaci gaba ɗaya aikinsa kenan wannan shara har haraban nan ya share ya tsaftace tun ana tsohon masallaci lokacin da aka yi masa wannan ya zo ya same mu ya ce ku taya ni murna Allah ya mun baiwa ya ce aikina a wannan jami'ar shine shara amma sai gashi an yi ittifaki an turo ni sharan nawa an mai da shi masallaci ku sani cewa ni fa zan nemi in ce ni mai sharan masallaci ne sai gashi yau sana'ata da ake bani albashi an ce in dawo sharan masallaci ku taya ni murna ku gode wa Allah na gode wa Allah Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwar su jiya shine malam Yusuf yanzu haka insha Allah ta'ala ko an yi sallansa ko ana kan sallansa a masallacin FTH mun so a yi sallansa anan Allah subhanahu wataala bai kaddara ba yan uwansa aka yi ta bada hakuri bayan an riga an yi ta sanarwa cewa za a yi sallan sa a can saboda haka muka yi hakura muka janye muka ce ba a sallan janaza a university ko ko ba a taba yi ba amma wannan bawan Allah ya kamata a ce an yi sallan sa a gindin masallacin da yake wa hidima amma Allah maji roƙon bayi ne kuma ya san duk abin da yake zukatan mu ya san zuciyarsa Allah ya san bawansa ne ya Allah ga malam Yusuf yana bakunta gare ka ya Allah za a kwantar da shi cikin kabarinsa a daidai wannan lokaci ya Allah Allah inna muna roƙonka ka saukar da shi cikin fasiha jinani Allah saukar da shi cikin dausayin aljannar ka ya Allah Allah fassaha masa cikin kabarbarinsa Allah fassaha masa cikin kabarinsa Allahumma Allahumma ghfir li malan Yusuf warfa darajatahu fil mahdiyyin wa khlufu fi aqidihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsa lahu fi qabri wa nawwir lahu fihi ya dhal jalali wal ikram Allah ya gafarta masa ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah mu tuba zuwa ga Allah mu koma ga Allah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya la ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fattaqullaha ibadallah wa udhakirukum ba'da nafsi biqawli rasulillah sallallahu alayhi wa sallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min malihi wa waladihi wa walidi wan nasi ajma'in أجمعين نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم ومن علينا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علينا بجوار رسول الله في جنة الفردوس إنك على كل شيء قدير أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم اللهم شوف اسمه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس هو خير الناس هو أتقى الناس بالله وأخشاهم بالله هو أول من تشق له الأرض يوم لا ينفع مال ولا بنون صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيد الخلق أجمعين سيد ولد آدم سيد ولد آدم صلوا عليه عباد الله أحبوه عباد الله واعلموا أن رسولكم صلى الله عليه وسلم أن رسولكم صلى الله عليه وسلم ما من شيء من خيري الدنيا والآخرة إلا أخبركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أدى الرسالة وبلغ وبلغ ثم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى جهاده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علم أصحابه ما يكون خيرا لهم في الدنيا والآخرة وما يكون خيرا للأمة في الدنيا والآخرة ومع ذلك نجد في هذا الزمان وفي هذا البلد بلد قلبه وخاصة في هذه الجامعة من يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنتق الله عباد الله وبعد هذا يقوم بعض المسلمين يتكلمون حول الرجال وحول الأئمة الإمام الذي يتكلم حول هذه القضية ثم يتكلم الناس حوله يتكلم الناس ضده والعياذ بالله أتعلمون من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أجمعين فلنتق الله في حق رسول الله ولنعلم حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنعلم أنه سيد ولد آدم ما من خير إلا علم أمته وأمرهم بذلك وما من شر إلا علم أمته ونهاهم عن ذلك فلنتق الله عباد الله عباد الله صلوا على أفضل الخلق وسيد الخلق كما أمركم بذلك الله جل وعلا فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في حياتنا يا حي يا قيوم واحفظنا من كل سوء ومن كل شر يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظنا من كل سوء ومن كل شر يا ذا الجلال والإكرام إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أنزل علينا بركات من عندك في بيوتنا اللهم أنزل علينا بركات من عندك في بيوتنا واحفظ لنا ذرياتنا وأهلنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنزل علينا بركات من عندك في بلدنا غومبي وسائر بلاد المسلمين اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله